واحد العقدة من لسان يفقهوا قولي وما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى يوم الحديث شاء أخو شاء أخو بوسن الجمعة الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da ɗaya ga watan maris shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya muna cikin littafin mu na abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah ta'ala mun tsaya darasi na nawa a cikin da ɗaya ɗaya za mu tashi da biyu ko babi na ɗari da sha tara da sha takwas za mu tashi babi na ɗari da sha tara hadisi na ɗari biyu da talatin da shida mana yake babu al-khuruji ila bai'a babu da yake magana akan fita zuwa ga gona abu da ya ce ne gona amma wanda take a wajen gari gona da take a wajen gari ko a ce can a danyi wani gurin shakatawa amma dai ya zanto da gidan gona a gurin shi ne abu daya to shi ne ma da yake cewa حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي الدستوائي قولي الدستوائي wuri ne a yammacin Iran. To shi ne ba da umma ya shahara da fituwa ne. Dan yake yin fatautin sai dai ko kaya ke da siyar bayan shi. To kawai ya ke cewa a fituwa. An ya aiki na abin kafirin ana bi sana ba kara a kai tuwa ba ka yi da kudiri. Yace na je gurin abu ta yi da kudiri wa kana min sadiqa yace aboki na ne. Wa kuntu sai nace ala ta kuntu na ila nasli shin ba za ka fita tare da mu zuwa gonar ka ta dabilai ba fa kare da wani ne kamisa lahu sai ya fita yana sanye da kamisa shine wato wata riga riga mai fari da baki layi layi shine kamisa rigar da take da rafi ita ce kamisa wannan kalmar ko kanta ko a hadisi dan na hadisi amrijani to shi ne yake cewa wannan hadisin kaga ba an zuciya shi ne al-khuruj ila zai'a sun fita ne zuwa gurin da biyu حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن الفضيل ابن غزوان عن مجيرة ام موسى قالت سمعت عليا صلوات الله عليه من بيان akan kalmar nan ko yawa za ta yi da ala Allah madaukakin sarki ya tsara tabbata da yarda ya kula yana cewa amara nabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin mas'ud annabi ne ta ce salam ya umarci abdullahi ibn mas'ud an ya tsada ke jarata ya hau hujiya bai atini min hadi kai ne tiro masa wani abu a ɗayan ruwayar annabi ne ta ce salam ya umarci shi ne ya hau ya tiro masa asuwaki daga wato itacen arab arab zai tiro annabi ne ta ce salam to shi ne da ya hau فنظر أصحابه إلى ساق عبد الله في تابع نوع عليه الصلاة والسلام فكرة تمليك قول عبد الله بن مسعود يجي yana da karamin jiki kuma kaurin su shi ne ba za shi komin abuja da ta kai sai suke dariya saboda tsiranta shi ne homoja tsiranta ke nan saboda tsiranta wato kaurinsa ba kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce ma ta hakuna me kuke wa dariya larikin abdullahi wannan kafata abdullahi a kalbi mizani lil akhudi wallahi ta fudu tsaku da nauyi wato a mizani rana da kiyama to da haka da za a dukun san za a auna bayan aiki za a ga mutum ma dole shi ne annabi hadisi ta ce sallallahu alaihi hadisi yace za a zo da mutum kato min kiba yace amma nauyinsa na tura shi a cikin ribi ko da kuka bukin sauro bai kai ba saboda ba shi bane saboda haka ba fata bace da nama in haka ne da su sai mu ta ya ka bai ba shi wai imani shi ne ga abin da Abdullahi annaba ne da su ya ga ibnu Mas'ud wanda karabi karabin mutum ne ko mai sirrin kauni saboda haka bayan awa aiki za a auna mutane ba shi ne mun asirin babul muslimin mir'atu akhi babu da yake magana akan al-muslimu fi muslimi mir'atu akhi madubin dan uwansa ne akwai wato akwai akwai hikima a wannan misali madubi me yasa akwai wata dalilai da yawa kaga madubi albarkacin da na farko hoton ka zai gaya ba hoton ka baya kariya sai ka yanke madubi idan ya dace ko ya samu matsala da ya tsira amma kana sauka kana kallo zai nuna ba hotonka ga yadda kake daya sannan abu da biyu gaskiya zai gaya ba abin da ya gani a cikin ka zai gaya ba to duk wannan su mun ba su ake ka dauka yadda mu wanda yake to haka ake so mumini ya zama ka dan uwansa mumini mai gaskiya mai wato abuci kuma sannan abu na uku ya zama mai tsafta duk wanda kira ka ana goge hudu saboda karkace da kura ya baka hudu wani iri sai ga ana goge to ana so musulmi mumini shi ba ya zama mai wannan tafiya malamai gari sun kawo misalai da yawa akan wannan su mazannan kare shi ne yake garowa aibin da yake a cikin mutar yanzu kuraje ne mutum mutum ya canza masa dabara dabara in kowa ki gaya ma kana ɗauka budurwi zai gaya ma ya ce ga aibin ka guri ka na gyara ka sa bauda mata ta yi yawa kana ɗauka budurwi zai ka an ɗauki sun ba na gyara ko mai kwan sai ta fita a ke mata dariya a ce wannan to daga gidan su take ko ina sai mutum zai ce gyara to haka ake so mu ya zama duka wannan sabobin su ne wato dai daga cikin hikimomi a jaddana akbar mir'ad shi sa ga na rasu dole a koyi shi domin wannan kalmar in wani zai zo iya cewa mar'adu ko in ka ce mar'adu ko ka kana cewa mar'adu ya ya canja amma ya kai kasara a cikin nemo mir'ad mir'ad shi ne gudubi حدثنا أسبق قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني قال ابن حميد Iman bin Humayd shine Ibn Abi Yazid kenan. To sai ki cewa har Khalid bin Yazid, an Sulaiman bin Rashid, an Abdullahi bin Rashid, an Hasran bin Abu Sarra Rashid. To sai ce ana bi wurare kala al-mu'min min asra fi shi mu'mini mutumin dan uwansa. Idan ra'a bihi aibun idan yana aibunsa atlahu sai gyara maka ba wani ce ne da shi ba ida ya wata hadisi a gare shi ta Allahu in ya a'udhu bika min khalilin bakir ainahu kana yani wa qalbu wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan da mana wa in ra'a ra'a sabi'atan azaa yau ban yi ina neman sani a gare ka daga mugu ba kullum idan sa kai da zuciyar sa na kiwon ta ne tana bibiya ta in ra'a hasanatan sai abu da ya gani na alheri nawa da fada zai koyi wa illa azai ya da ada'a yana ganin abu muni kuskure da ne sai ya wannan ba boki ba ko aboki ne ba boki ba ne to saboda haka wannan shi ne to illa abi aiman aslahu da ga aiman da zai gyara ba wannan hadisi ne wato hasan mai kyau حدثنا ابراهيم بن حمزه ابراهيم بن حمزه ابو اسحاق yana cikin jikokin zubai da binin abuwa wanda ake cewa a bayan sa shekara ta ɗari biyu da talatin to shi ne yake cewa ƙala a tattara ibn abi hasim an kasir bin zayd kasir ibn zayd al-aslabi bin abu muhammad al-madani dan gidan wata mata da yake cewa wata baiwa Allah safina ana ce masa ibn safina yana da yawa hadisai da yawa domin ibn wa'in yake a duk da cewa an yi sabani a kansa amma yana da hadisai da yawa wajen ingancin sa to sai yake cewa qali fi anna qad abi hurayra an nabi sallallahu alaihi wasallam qala al mu'minu fi mu'mini bi hasu akhi mudu bi tawwan sa wal mu'minu abul mu'min mu'mini dan uwan mu'mini ai nasihu wa mu'afiduhu ana nufin mai ban nasiha ne kuma mai alfaqar sa ne to da ya faru sai ya ce ya kuku alaihi bai haka kuma zai kiyaye masa kadararsa ba za ka ga wani abu da wasu yara ko wasu mutane za su bata masa shi ka ce waye ce mace ko waye ce kaza a bai abu ce gona kadara ce ta bayan gona ba za su go suna ha'aura masa da gona don baya na kace ba ba za ka yi magana wannan ɗabi'u ne za ka irin na mabata a da in wani ya zo da talabu ya go su za su yara suna neman su wa wani makocin sa ta aiki ya hana wa ya hudu min wara'i sannan kuma yana ba shi kariya ta a bayan gidansa yana kiyaye da iyalin da take komai zai kiyaye wanda ji ba ni sai ya haka kyakkyawa ya zo a cikin sahiha ta babban malami hadisi na ɗari biyu da arba'in a dazzara Ahmad bin Asim Abu Muhammad al-Balahi kenan shine wato Ahmad ibn Ahmad ya rasa jika ta ɗari biyu da ishirin da bakwai kafin ranar idi ake cewa da kwana bakwai a wannan shekara da kwana bakwai kafin ranar idi da kwana uku Allah ya karɓi rayuwar قال حدثنا حدثني حيوى حيوى ابن جريج ابن يزيد في كما شكرا تدري بلا جرين دو قال حدثنا بقية عن ابن الثوبان ابن الثوبان بن عبد الرحمن ابن ثابت بن الثوبان العنسي abu abdullah dimashki shi kuma an haife shekara ta saba'in da biyar bayan hijira ya rasa shekara ta ɗari da sittin da biyar shekarar da ta sa'in daidai a duniya to shi ne yake cewa an adini daga mahaifinsa shi ne abdulrahman bin sabit bin kira al-qurasani wanda ya zauna a sham to shi ne yake cewa an nabi sallallahu alaihi wasallam adil mustawri an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yake man akala bi muslimin ukulata to an zo gurin ya yi biyata da ba su shiga rediyo man akala bi muslim duk wanda ya ci saboda mutum mutum wani musulmi ukulata loma ya ba wanda ya ji ya zagi wani a rediyo ne da ba zai samu kuɗi ba ko sai ya tafi gidan rediyo da yawa da su sai ya tafi wani jirin siyasa ya tafi wani ko ya tafi program din awa daya ya ce wa wani jirgi za a kai to annaba ne za ta zara ne duk wanda ya gizo ba daya saboda cin mutuncin wani musulmi fa inna la yad'amuhu mithla hadhihi jahannam Allah ne ke da shi kwatan kwatin da aka baki na wutar jahannam yana da ni biyar aka baka rana da ya ba kwatan kwatin wannan abu ya Allah ya barka da kai dubu goma aka baki sai yana jiwa a mulki biyar ya je biya dubu biyar kudin magana a mulki daya dubu biyar kuma ya za a ciwo to ya sani da baya kulki ba na ne na rabbi lafiya ne za ku ba shi ne dan duma shi ne mai kyau fa inna la ya'lamu mithla wa man utiya bi rajulin muslim duk wanda aka ci wannan da shi saboda shi mutunci wani musulmi ya tafi ko da ba a rediyo ba ko da zuwa ya turo masu kawai ya ci mutuncinsa dan ya samu wani abu ko wani turutun da baya ne cewa sai lokacin da ya ga abu duniya zai je gaba wani ya kuɗi ya tuba ya ta zuba ana da zuwa da mata da haka an ya fada wata hakan shi kuma ta ana fita wa mata shi to sai yi haba da haka ai wallahi kaza da kaza shi ne da yin ko ɗari biyar ba sai wanda ya kama sai ku to ya sani na baya kullu fi wata da ina idan wata riga aka ne aka ɗauko an gama tafiya da ita aka baki shi ma wutar riga wutar da ana zuwa ne ومن كتب برجل مسلم فإن الله عز وجل يكتب في جهنم Allah ya girma da ruwa ya zai masa tufafi da jahannama wa man kafa bi rajulin muslim to duk wanda ya tsaya wa wani mutum musulmi maqamar ya wa sum'a amma wani matsala biyu ake sai tsayawar wato wanda ya dauko ne a kula da shi amma dan addini ne kun gane matsala ta farko dan addini an yi kula da wani ko bai ce masu ya zo ya ga yadda ba a yi yake wani cikin makarantar ce da shi a cikin da uban ya mutu kaza kaza kaza a cikin da ya gaji ya kaza to shi ne makamar ya al'umma ya ciyar in ma ba gani ba idan kuma mutane na nan da nuna mutu yayi daya makamar ya al'umma ko kuma shiga cikin mutane wanda bai kai matsayin su ba dan ya nuna matsayin da irin nasu ko gani take cikin sarakuna ya shiga jiwa ne samu bakwai shiga da doki ya shiga cikin su alhaji bayan zuwa ko kuma a'a cikin malamai ya shiga dan nuna shi ma malamin ya alhali kan yayi to dai masara biyu ana yi ina ba ta gani yawwa fa inna la yakunu fi maqamil ya wa sum'a wa qiyama to ranar kiyama za ta ji shi za ta ji shi a rayi matin ne da ciyarwa ranar kiyama makari ya kai kenan wani kiran makari ya a shi da zira ai zama da daban ko shi da zira na bakan da daban don wani aka so biyu kuma domin duk da biyu ne ana yi ana yin su wanda za ka kawai kariya yake za ka akwai wanda ya yi irin wannan tafiya da yake ina ji kwanan da ma ke tsaye auren ya mutu ke nuna masana ke ne da waye ya je auro ka har kaka da aka yi da waye a ji kawai ji kansa shi kansa wa fadi shi ma zuwa yake ban fasa kai wanda abubuwa ne na mutum na zuwa kamar wani karamin wajibi ne to irin wannan abubuwan kafin ta shi ne makamar ya a wani ire ire Allah ya kiyaye na aiki shi wannan wato ai a ban gane ba amma ka san ma'anar riya riya ba ba wai kawai nuna abu ba a da mutum ya zo ya wuce yadda ya abu ya koyi na cewa ya ƙi ta wani kana ce mai yana biyayya ana ita ba ne ibn da zai ka koma cikin jami'in gurin wani kamar ɗinka za ka ga ma'anonin da ya bayar a kan riya yikin yin abu nan kana ce mutum ma ya yi shi ma ne yawwa saboda haka ita kuma da daga gare shi ne mutum ya zanto da yabo da suka duk ta yare abu da shi ne daidai ba Allah ya kiyaye ita an yi Sufyan al-Thawri da Abu Hanifa suke cewa wato shi Sufyan al-Thawri yake cewa ma halitta ce ya kake da duniya ba wani abu ne ba da wahala wajen magani fiye da hira wanda ya cikin magabata yake yake kara arba'in kullum yana yaki da zuciyar tsakar ya su saboda aiki ne da Allah ya kiyaye. Wannan hadisin bayan Bukhari Imam Ahmad ya fitar da shi Abu Dawud da hadisi ne da kyau. To babu da ko ke babu ma la yajuzu min al-la'ib wal nisa. Babu na 121. Babu da yake hadisi na 241 babu da yake magana akan ma la yajuzu. Abin da bi halatta ba bin al-la'ib na wasa wani nisa'i da kaka. An san kaka ne ko? shi ne kawai mu kyakkya kawai eh ka ka shi ne za a wani jokin akwai wanda za ka yi mai sana'a jokin kamar kawai sai a kawo wani shiri a tv ko talabijin ko rediyo sai a ce shiri ne na mu kyakkya eh comedy ko kawai comedian zuci ta wannan in kiyar da shi ne moki ko haka shi kuma ba ko iski dan za ko wani garin wannan din su ne yan kafara kenan a Hausa su ne yan comedian yan kafara wanda sai sun ba ni dariya za su samu kuɗi ko har dole su kokari kulli ya kirkiri labarin da zai ba ni dariya a wasu na ku ta gani a social media wani kawai ya kirkiri wani abu ne ya ba ni dariya ya ce ka dariya حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي عن عبد الله بن سعيد an abi shi ne sahibu bin yazid mahaifin nasa kenan shi ne yake cewa yi wannan mahaifin nasa ya yi aikin haji wato tare da annabi alaihi salatu wasallam lokacin yana ɗan shekara goma sha bakwai sannan lokacin a wato khilafa ta sai ta hawa ya kasa ya naɗa shi sarkin kasuwa shi wannan bawa Allah a Madina ya zama sarkin kasuwa ya kuma rasu a madina shekara casa'in da ɗaya wasu wa da suka ce casa'in da wani abu to shi ne yake cewa an abi an daɗi kakar da shi ya zi da gina sa'id kenan shi kuma ya musulun da shekara ta tara lokacin da aka yi fata wa makka shi kakar قال إن أنجته قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي لا جاء النبي عليه الصلاة والسلام yana cewa na ya ce asaba ne za ta tunani yana cewa la ya kudu a dukkan mata a sahibi kada ɗayan ku ya zo ɗauki kayan abokinsa layi ba sai an gani ya tsaya da wasai ko irin abin da ake cewa jizga ko gobi ya bude annabi ya ce kar kar ka koma wala ta hatar ko da gaske nan da wasa nan kuma da gaske shi ke da jatar shi ne da gaske mutum ya dauka ta da ke ya dauka da gaske daukewa kada ya dauka bi zai da kibi nan sai ke saboda haka annabi alaihi salatu wasalam ya hana wannan shi ne ya ke zuwa abin da ya faru annabi alaihi salatu wasalam ya yi wannan halin ne ranar da aka yi kandar shi zai dubi da sabit wato yana ɗauko ƙasa ya ce jiwo kasa lokacin da ake rafin gwarar ya ce yana jiwon kasa sai ya gidi ya kama shi kawai duk ya gidi sai zo ya zauna sai umar su bin hajji yana zuwa sai ɗauke masa kogunsa kun gane abokin zane da ya zo su zai gidi yake sai ɗauke masa takogunsa bai sani ba sai a taba ita ta tura ya ce ya abani kai ya kai abu da kai ya ce wato na hana wannan abu na cewa an yi rayuwa a musulmin wa Allah ya kuna adun mata'ahu wa la ta wa la la'iba kada wani ya tsora da wani musulmi domin tsora da wani kana ya tayi zai tayi a kurkice idan makamunsa ya ce kada wani ya zai dauke wani abunsa ta hanyar wasa ko da kaci annabi ya ce na hana ranar da aka yi kan da gonar ranar annabi ya wannan hana to shi ne ke cewa bai za a kaza a rukun a sa sahibi idan ɗayan ku ya ɗauki sannan ɗan uwansa ba ne rudda a ne ya mayar masa ya mayar masa da abinsa babi na ɗari da ashirin da biyu hadisi na ɗari biyu da arba'in da biyu babu dani ala kai babu da yake magana akan nutarwa a wani aiki na alƙai a tattara Muhammad bin Kathir da kan Akbara na Sufyan an al-Ma'abashi da Sulaiman bin Sharat kenan an abi Amr Shebani an abi Mas'ud al-Ansari sunan da Uqba bin Amir an ana cewa al-Badri amma ni da ba ni wasu kace bai ji wadan ya dai ji gurin bibiya kawai yawa قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال wani mutum ya zo gurin manzo kira da abin da Allah tabbata a gare shi fa qala fi inni ubdi abi ubdi abi abin da ake nufi shine yake abin hawa na ya gaza inni ni ubdi abi abin hawa na ya gaza dabbar da yake dauke da ita fa hamilni ka dora na akan wani ya rasulullah qala la ajid annabi ya ce ba ta shi haka ya kamata a zama dan ka zama kansila ko tiya mun kowa in wani ya zo ba za ka iya ba ka yawar babu simple sai ka zauna lafiya walakin ne yake gudana annabi ali da zai zama yake amma ka je gurin wani ba da annahu an ya hamilu ka wata kila ne zai dora ka domin shi wata kila yana da ita ba dawo sai je gurin wanda annabi ya dora shi ba amala hu sai dora shi sai dora shi a kai to me ya faru ba za ni ce ba akbar ba dan nabi sallallahu alaihi wasallam ba akbar ne shi qur'an da ba shi da sallallahu ya baki labari fa kana sai annabi ce man dalla ala khairi huwa da yutar abu ga wani harki na alkhairi fa lahu mithlu ajri fa'ili yana da kwatan fatin ladan wanda yake wani hadisin ba ya bukari bane muslim ya fitar a cikin kitabul jihad abu dawud ya fitar a babul adab tirmidhi ya fitar da shi a kitabul ilm hadisi ne wanda yake mai kyau kwarai da gaske. Shi wancan hukumar da yana an abin da na manta shekara ta arba'in biyar wanda kuma mun faɗi sabani amma magana da tafi kalbi shi ne ya je yakin badar. Babu akwai wasafi alin nan. Babu da ɗari a cikin da kuke ne babu da yake magana akan abuwa. Wasafi da kau da kai an ina daga babban mutane suna da bambanci ko babu alhum wasma fasfahi sab'al jami shi abuwa shine idan mutum ya ma abu yanzu zai miƙe yana yi ma abu ya ce ya hakuri sai ka ce to kau da kai kuma kamar da abin kwata kwata ba wata rana hira kawai ka ce ran nan ma ba ka tada ko ko za akwai masu wannan ɗabi'a za ka ji yana da mita ya ce sai an yi magana to ai na hakura na wanda zai ci gaba da mita kaza ko da kai ko ba zai ƙara ba wa kudantin tunowa wannan ne yana daga cikin matsalolin musamman na ma'aurata matsalolin ma'aurata za ka na an tashi ma ma ki nake wallahi ka ga wurin ma'aurata za a iya zuwa ba a wannan irin lafiya sai ta ce su ta wannan kare ba ka zaya da kaza da kaza lokacin za ta bukin gidan wanki yadda kaza shi ma sai kuma ya shigo shi to ai a lokacin kuma kaza ni sai wanda ni ba da lokacin hada ce Allah kawai kamar da da karatu ba da ji ya mun zo amma hada ce mun ciki ma ya zauna ai da buwa kamar da an mutu gurin kawai an mutu amma su za su suna da wannan kokolwa da za su riƙa abu wani shekara goma kuma a yi ta misali da kaza da kaza wallahi abin mamaki da ke yi amma kwakwalwar su ne ƙarfi ke hana sai da ke gani na ji a wannan bangaren ne da kinki ne original dan ba na nake irin wannan abubuwa amma wasu za ka ko na abin shi zai sa abin a yi abin da bature ke kira trigger na taɓa ba ku misali wata ran a rediyo na da an zabo wata mata aka ce me ne ni mai rabuwa da ke tafi aka mabu ne ne na sai na ce wani ɗaki na wani ayin abin ba buredi wani wani abu ne ya zo wani buredi ne yana yi sai ka buya a wurin yana zuwa a wurin da ke biyo ɗaya kaje wata dubu biyu ko ke ba buredin ba ne tara ne yana ɗaya rikewa yanzu ya zo a kan gaba tana hoto da jiya sai ta kun saura shi ne kawai to irin wannan tara wa shi ne matsala shi za mu iya gaya wa mata wani lokacin ni ba shi ne ne muna karatu da mata ina gaya musu in ce kun ga in kika auro mace dan tiko na mutu dan tiko ta wani lokacin ya guda in zama in dai dan tiko ta ce da kin yi miki kuma idan aka a ba gurin an mutu gurin da za ku wani hali amma wata zai ta ta haki miki ne ki ki ga ba tara gidi yana ta tara wanda yake kai ki wango ki ka da da cewa kuma mutum ne hakuri ko haka ita ma ba ta sai ka da ana kuma hukuncin ya kai ba ka ga Allah sarki kana a tarawa gwara ai gobe ne abin ya zo a abin da shi karkada mutum ya zo shi dama ta da kirki kaza kaza kaza to da wahala wannan bai da kai an ga ko yawa kuma ya bai da na ji bai zama dole ne tunda ba a na ci bane bai zama dole kawai ta ci ba ci ta rayuwa ya ci ya bai da na wannan ji matsala ce ta sa akan matsar mai ta ko ko a kan yadda za a mata ma gidan aka tafi wata ma tsohon gidan ba ma gidan sun bane shi kai ne ka ji ba na gawar da wani wai ya hana ta kamata ta tsakiya ita kuma ta zo ne kamata ta tsakiya shi ne wajen ne da tsaki wallahi ba shi bane akwai wani abu tarawa ne to don Allah idan ta yi wannan in ka dan ta ajiye ba sai ka gyara ba sai kamar ko ki koma dogon babu Qur'ani ne aka zo aka yi kaza a kai Allah ya sauke. To wannan shi ne, to shi ne a tabo a nan lati, a tattana Abdullahi bin Abdullahi kala, a tattana Khalid bin Lahari, Khalid ibn Lahari, al-Humayni ke, Abu Usman al-Bakari. Ya ama ke shi a shekara ta ɗari da ashirin ya rasu a shekara ta ɗari da tamanin da shida, shekara ta sittin da shida a duniya. Kana tattana Shu'ba an hijabu bin zaidi ibn anas al-ansari ke to zai ce to ranar da Allah yahudiya lalle wata ba yahudiya wata ke ce wata zainab bintul hari sunanta imra'atu salam bin mishkam matar wanda ake kira salam ibn mishkam eh to an yi sabani wajen musulunta da wasu sun ce ta musulunta ko sun ce wata musulunta wane ba mu sai da أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة تاتو النبي عليه الصلاة والسلام دوتا أبويا زراعي ما يسقفر أبويا أما أنسى بوزن أي بوزن فأكل من آتي النبي daga wannan wato a bangar da tafiya wadi a biha ya ga ya kawo lena wakila ya ga da ita alana filuha wakila sai suka ce sahabbai ala nasiruha shin ba ma kake dawa kana na ta annabi sai a kana ba ma jitu arifuha annabi yace ban guje ba ina jin raka din wannan poison din da yake domin ya riga ya ji fila hawaji rasulullahi ko ke aka yace ba ban ban guje ba ina kai da wannan poison din a wato karfe din sai cikin bakin mutum mutum ya buɗe wani ja da zaka rika hanguwa yace bai kuke bai na hango wannan sallama da idan sako idan da zambai yana ganin wannan dabul a cikin wato wannan karfe din ta annabi alaihi salatu wassalam don hadisin da yawa malamai sun roƙe amma wasu ruwayoyi ɗaya ruwayar da ramu da ku ɗaya abin da ta nuna ya kawo annabi alaihi salatu wassalam sai idan zira'i saboda da suka zo ba yakin kai ba sai ya wura suka ce me annabi ya gudu ya kace musu ai ana son nama akuya kuma nama akuya ba ya kusan karfata ya ka dauko ita Zainab sun ce ta ba koyi bintul hal saboda haka ta ta ba koyi ta ce akai wata akai tunda annabi yana so yana son nama kuma nama ma karfa tana wuya don da aka jin da yi roki sai ka jin da yi mai karka ciya a zuwa an sa kaza a jikina duk da haka sai annabi ya ci wasu ba da yake ya daidai ba da jiki na mu yi magana da yi magana ya da bai jaji a zuwa yahudawa kai ba aka ji a kawo sai ce zan muku tambayoyi amma za ku gaya min gaskiya ka ce za ku gaya to da kwarewa irin ta gaba din da ke tsara jiki tambaya akan abin da yake zai tambaya sai tambaya wasu tambayoyi gaba sai ce waye babanku sai ce ce wani sai ce karya kuke babanku shi ne wani sai ce ce ce haka ne sai kuma cewa muku tambaya za ku bani amsa sai suka ce za mu ba ka amsa sai ce za ku faɗi gaskiya suka ce suka ce ai in ma mun yi ganye za ka faɗi gaskiya za ka za ka gane domin yanzu ma ga shi ka gane man ahadun da zuwa idan wuta sai suka ce eh to duniya shekara bakwai za a yi bakwai bakwai za a yi gaba ɗaya amma za ku shiga wuta amma tsawon kwana hudu kawai za ku ko kwana bakwai idan muka yi wannan kwanakin sauran kuma musulmi za a ɗebo a zuba gaba ɗaya shi kuma a faɗa za su zauna ya da ne ce ka zasu tsanya kuɗi shi ne a yi wa ƙalulan da masanan namu illa ayyaban ma'aduda to kwana bakwai kawai za su yi amma suna da aƙida cewa su aƙida ne hutu bai wuce ba zai dawo a wuta ba kamar yadda wato aƙidar adin suna musulmi su ma ko ta su muwahidina ba za su dawo a wuta ba shi ne ake cewa aka ce wata aƙida ce daidai zai ce wuce da musulmi ita ce wannan sun kudin ce cewa bai wuce ba zai gaba ba wuce ba mu kuma mun kudin ce cewa duk musulmi bai sabu wanda baya shirka mai tauhidi kuma yake ga wuce ba zai gaba ba har sai ka ba da shi ke da ya da ne ce kariya kuɗi kariya kuɗi sai suka ce eh haka ne kaga tun ana ita cewa su sai ta uku keji kun sanya wani abu ne a naman nan iska ce gaskiya sun sanya kanu sun sa kawo da to matan da aka ba wa kwangilar da za ne ce ke zai za ki kasa ita ce na yi haka ne saboda idan ƙarya kake yi Allah ya hutar da mutane da gari ka kawo ba annabi bane kai kallo kace kai annabi idan kuma annabin Allah ne kai na san cewa ba za ka mutu ba domin Allah ne kai ne wannan kalmomin shi ta ba to sai annabi ya alfa da ita domin ga ita ce ala rasuluha da bai ce ba za mu kace ta ba mu kace ta su sai na ba da bai ce ta ne to abin da ya zanyo an kace ta amma abin da ya zanyo an kace ta shine akwai fikir ibn al-han ibn ma'ruf bishru shi kuma da ta biyan kowa da jimilla ya fi kowa in saurin hannu yana ɗauka yana ci shi kawai su ta daga ba aka ce daga cikin wannan abin da ya su kawai ya yi wani mutum shi a nawa ne da ya tuwa salamu wato yana samun kulawa ta ubangiji wani wajen zai shi ma Allah ya bar wannan abu ne kamar yadda Abdullahi ta masu ya faɗa da yake zautu shi ne shugaban annabawa kuma shugabannin shahidai shi za a zauto tare da yana tafi lokacin da ya zo bar duniya iri yake sabbin da aka yi mu akai wani ya taso domin Allah ya karbe shi a cikin shi kun bai da kyau ko shi ne dalili kamar yadda malamai suka kawo a turo na su to da aka turo dalilin da ya sa aka yi zai da jibril haris an kace ta ne kisafa ba da rabuwa ba mu a daga aka ba ya rabuwa in ka za ta biye mutane yadda to Allah ka taba ba taba taba annabi haka na ga wani kwanci yana tattaunawa ba taba taba annaba ne zai zo sallama a kan kanta ya rawa ba taba ba inda gurin kuma wani ya kawo ba amma kai taba Allah ku zai nuna za ka yi kaza kulliya da ba in an taba ka kafura amma an taba addinin Allah ka nuna domin addinin Allah na Allah ne dan kikin Allah za a nuna amma kai akan da ka sai ta hawa to sai aka ce ka dalilin dalilin kisan da zai an fahimta da kyau ba wai dalilin ta taba taba ne ta zo sala ba to amma ne ba zan baiwa nan nan zan da yin gaci ta musulmi musulmai domin ibnu hajar a cikin al-islam a fitar yin sahaba mujalladin sa na shida da ya zura maganar sahabbai ne da ya kawo nan da za ka ga wani ana fara yin shine mata kun ga ta faɗi dalilin sa sannan kuma ana yake wace ta tashi ga musulmi lokacin da ya mutu cewa kai shekara ɗaya ya mutu da nabiyar abu da aka ce a kawo ta ya mata kisan musulma ce amma ta aka ce a mata kisan shi ne abin da ya ba da ku to saboda haka wannan hadisin ya zo a gurare da yawa musannan abdurrahman ya fitar da shi na shi ba eh bayan je ko yakin da shekara ɗaya sai yawa bayan lokacin da ya ci abinci ne yi lokacin yakin kai imam musul ya hauta a cikin kitabu sibbi abu dawud ya hauta a cikin iyas biya imam ahmad ya fitar da shi a dukkan nasa daga abdullahi na abbas tabarani ma ya rawaite shi a hadisin buraida eh sai ta kawo wato kisa na saboda haka hadisi ne dai mai kyau gaskiya kuma akwai wanda suke inkarin sa amma hadisi ne mai kyau saboda cewa suna ganin waya za a ci abu a nan sihiri ko a masa sabo ko to kun ga wanda sai da yanzu hanyoyi da yake nuna akwai hanyoyi da wato ake bi a yi wa mutane musamman mutum musamman mutum da ya tsira illa ni da ku zuwa ga wani mutum ya zama shugaba sai ya sako koko da mutum a tawa ta da ita da ita saboda a ta a cikin kwai da tabai da aka akwai akan yadda ake kake magabata a baya to shine nake wani karatu da muka yi da wasu kwanaki nake cewa da za ka ku ciga wanda ana so a kan mutum ba sai ta abinci ba bature ya kai matakin da sau abin yanzu da yanzu biya ce din ka kawai kwat din ka je kalla duruwa biya ne kwat kusan kwat kwat din wato je je din kamar din ne a tarkabe yake haka SDG wani ne haka to wannan kotun da duniya kowa na ta ne ba wanda ya kamata da wani kamar wani antivirus ka ce da shi a ciki to shi za a kalla idan aka duba aka gani cewa wani antivirus ɗin wani virus za a sa ya mulkin da sai a kawo abinci yanzu a nan idan ana so a ruwa da illa kawai to sai a sa virus ɗin da iya wannan antivirus virus ba yi iri wani akwai akwai abad ko akwai wane ne akwai wafi shi na su kala kala su zo da haka sai a samu virus din da zai je ya yi wa wannan antivirus din illa shi kadai ya fi karfin sa to za ka kowa ya ci abincin ba wanda zai mutu sai mai wannan kod yanzu turai sun kai mawa mataki banda da iska da za a zo iya iska kawai za a sa wani abu a cikin iska shi ma bayan sun yana kawai haka da shi kawai idan wani da kadai ya taka shi kadai zai mutu kullum za ka yi abubuwan da suke kenan masibin duniya nan kullum kwana suke tashi a kai da za su kirkiro a kuma cutarwa na kwarai kuwa shi ne wannan akwai wanda za ma daga musafa kawai Allah ya kiyaye wannan shi to shi ne bani mai yake cewa yau ba dole zai mun sai lokacin mu wani muka ci minti arba'in daidai ma zai a kiyaye gaba ba za mu kara sababu na to shi ne yake cewa حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن وائل بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير yace na ji Abdullahi dan Zubairu ya kula an minbar yana faɗa akan minbari ko bil afwa ku yi riko da afwa wa amur bil urfi burka umarni da abubuwa masu kyau wa an tsarin jahili yace ku kauna kai gaban jahili kana Abdullahi dan Zubairu yace wallahi kun gane jahili ne wanda aka fara yi ba a Madina ko Yahuda sun ce sun wa musulmi sihiri cewa ba wanda zai kuma haihuwa ballantarawa ma ke haɗu ana haka asma'u Allah ya taimake ta tana zuwa sai dai hudaybiya tana juna biyu ko Allah ya rawaje zargi ya taimake ta sai dai boka ba ta fitar annabi ali da Islam ya sa dauki Abdullahi alka yawo ki a Madina ana nuna ya guda ta gani walau kari alkafiruna duk wannan zikirin da suke cewa to ya kai sun yi wa musulmi ba wata biya yau shi za a shekara ta biyu Allah maka hukun sarki ya sa aka haife shi a Madina shi aka fara haifa ibn Zubair na shine قال والله نار يكاني يجي والله نار إلى الله ما أمر بها an ci ukhad an ci ukhad ana da yi umarni da cewa a rika rubuta abuwa ba illa ni akhlaqin nasu ba sai ya san cewa dabi'ar mutane inda Allah yake a rika mutane abuwa to ya san cewa mutane za su rike kun gane a yin zantar naka yace tunda aka yi da kodin abuwa a gurbin urfi to dabi'ar mutane ce su rika sa'a mutane duk da Allah ya yi umarni cewa a rika mutane abuwa to ya san mutane za su zama masu saba da jama'a to ka rike haka kawai wallahi na rantsi da Allah na ku zanna hadiru ma ta aiki mu yace na rantsi da Allah zan rike mutane abuwa mutukan zan rike mutane kiwa mutukan zan yi dai zauna da mutane su zan rike musu abuwa ba Allah حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل بن غزوة عن ليث بن داوود داوود بن كيسان والبابا مالكي an gane an ce mahaifiyarsa daga wato farisa take mahaifinsa kuma daga nan ne an ce wato wani ma ne kaji sunan sa zakwan shi dawo sun lakabin sa zakwan ya riski mutum hamsin cikin sahabbai shi sa yana cikin manyan wato tabi'ai mutum hamsin abdullahi da abin yana cewa ina tsammanin sahu san aljanna saboda irin kyakkyawar ɗabi'a da yake ina saba da dan aljanna domin yana cikin mutanen yawan aka ce yana cikin ubbatin su masu bauta da yawa sannan aka ce ya yanke haji sau arba'in sannan in yi addu'a Allah ya rahamsa yana cikin mutta jabu dama ba zai mutu amma ya rasa shekara ta ɗari da shida bayan hijira na to aka ya malaman da ya samu malaman sa sahabbai guda hamsin ne shi ba tarihi wani tarihi ne malamansa akwai zaɓai guda hamsin. Ai ta san a ce ma ba daga kamar imam Malik bin Anas ko Abu Hanifa me za a ce cewa shi ne babba a cikin saboda yana da malami da hali. Abin da ke ku yawa. To wannan kasancewa malami ma ya koyar da kai daraja. Sahabbai da hali ne ya koyar da kai daraja. Hakan je yawa. Na, um, عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي يعلموا ورقه koyar da mutane eh wanda zai koyar wa yasiru kaga ya ji mutum daga malamin islamiyya har zuwa ma babban manyan malamin wajen fatawa da koyarwa shi malamin islamiyya matsalar sa duka shi kuma mafiyan malamin matsalar su tsauran fatawa shi ne matsalar shi na nabi yake alimu ku koyar wa yasiru za ka akwai malamin islamiyya da baya iya zama shi da bulala kullum yadda ka zai shaƙi haka ya zaɓu kul kuma amma kun san babban matsalar da zai yi zama da zai zama ƙwararri gurin bulala shi ne bai san abin da yake don kai yara su gane zai zama mai duka don ya samu tsoronsa amma idan ka iya koyarwa Allah ba za ka zama mai duka kullum ba a zuwa cewa ma da biyo ga yarinya bulala a faɗi kuma ba ce arba'in ba a bada kai ma ka san kamar da kai kai mai tashi Allah kuwa ko kula da haji joji a kanya ka ko da an ba hankali shi ba ya kamata wato shi ba ya kamata a zaune da shi to irin wannan ne ha kula da arba'in ba me ko me matsalar su me eh ai suna sanar da naka da wuce magana sai aka yi sai matsala a ba ji kan ka zai ka magana me kake so ka ce kamar me wanda zai sa gura da akai bani ka ga ba da zai tunaniyar nan ni ba shi ko ba haka bane ke zo ne ka faɗi kamar me me wace baka yi da wannan ba ni kuma in ya fahimta ta cikin malami ya fiye duka to dai kautu da abin da yake kuma yanzu misali zan ba malamin da ya zo ya sa yara a gaba yake sabulu sai ka ta gane ne sabulu ya kallo wata ya kuma kallo sai ya rito wai sabulu wai rito sabulu zai rito sai wata ma ta tsada ba da ce haɓa ma da wata ba ba da ciwo ba da ce sai dore sai ta ce ganga ce ba sai ce ke rito da larabawa da wani wannan ba zai duka ba wallahi ran da ya kazo ta baroji idan aka rubu lana da liman ana zai mata domin ta bugu cikin sa a fadin barani ba sai ma da kana duka ba kuna duka ka je ka da a islamiyya za ka tambaya ne haka yanzu haka yanzu kun samu tsakani cikin jalaban jula sawu نعم واجب المكلف Eh duk da cewa ita kuma ta yi kuskure yawa wajen gyara wa malami ai ba haka misali shi wannan ba na magana gurin yadda mutum zai a kawai a gano da kansu mutane ya zo tsari malamin da ya zo ta kurmin baki ya ce bismillahir rahmanir rahim sai ka zuba ke ya shiro ya rasa gaje ki sai ya to sai suka faki da dariya yara sai ya to ya rika zama su suka ce malam sai wata yarinya ta ce malam ɗaya ne ba yake a wata kira'an ne don girman Allah ne na ba za a rera ka ba kuma don me za mu je duka ba dole ya duka eh akan akan abin da yake faru mu an sorry to be abu kan sorry to be kun san me yake contributing society ya yi contributing lalacewar islami isa ba wani uba ne ya je zuwa ba a karatun kirki kan kan ba a karatun kirki kuma bai duka ya ce ka zo ka koyar kun bai wuta illa shi ne saboda ba ku iya bayar abin da za a ɗauko ƙwararrun ba da wanda za su zauna ba ku da shi. Ba sai ya shiga da bulala. Ya fi iya kwanciyar. Idan ka gan shi da bulala, to yana yi ne saboda wasu marasa ji, domin ba za ta rasa irin su ba. Kuma idan ya yi irin wata saboda ya san me yake za ka ji shiru za a yi domin ya san me kai ai ba ko da mai yake cikin da shi ba yake iya bayar abin da ya kamata zo da yake shi har kai su ke ne eh su ne za mu kwararru ai duk abin da koya musu kenan cewa ga yadda za ka kula da yaro saboda haka haka akwai wannan hila an koyi da da ko akwai wannan hila amma Allah yake muke ka tafiya mallakar yara ta hanyar me yasa za ka eh kai ne ba shi za ka idan mutum yana karatu da ya da ya ga aka ji sai gaje sa sai ka ga yara suna murna da shigo ai ta murna da ya zo ko mutum ba ya ji sai farka ba ku ba da wanda ya shigo wuce ake an gane ko to wannan shine abin da ya kamata a kiyaye to shine an ce mu ku koyarwa ya tiro kuma ku rika sauƙaƙawa wala tu'assiru kada ku tsananta wa idza qadiba ahadukum idan ɗayan ku ya fuki wa yaskut sai ku ko za ku da hanyoyi biyu hanyoyin da ake kau da kuɗi da ma hanyoyin ku hanya ta farko idan aka ba ta ma rai kai shiru a gane hanya ta biyu ka bar gurin hanya ta uku kai fiti a mace Allah a hukun lillahi da jalali wannan hanyoyin kau da kuɗi ke an gane ko to saboda na eh duk wannan hikimomi ne wannan hanyoyin kuɗi su ma da suke kawo ta farko kan shiru kuma shiru idan mutum ya yi shiru ai zai iya yiwa a tsaye ke zama a kwance yake a zaune yake kwanta duk wannan wani salo ne amma wannan guda uku su ne manyan malamai suke cewa idan mutum yana matakin kuɗi shi ne za ka kuma magidanta idan an bada mutum rai zai kuɗi abin da zai na da ya je kwanta a masallaci annabi ya zo yake ina ga gidan na ki tafi gabatuhu bakaraja fita ta shi ne zai fice ka gane su hoto ne ba ka gane kai ma za a fita ta yawwa fita ta shi ne kuma annabi take ga yawa na faɗa maka je fita annabi ya jira da ba ya ganta a wajen lafi akan tantagariyar kasa ya yi gudu da kifaya annabi yana dajin sai yana kuma yau ke ce mun turab ya kai dan kifaya da ya kai ya abu turab ya kai baban kifaya da shi shine ya zai daga cikin alkunya ta abu turab ali bin abi talib awwal da waka hadi ne Allah ya ba mu ladarsa wannan muke kuskure Allah ya yi da na ina ga za ku za ku tambaye ku kun ci ba ku eh ku bada Sako, imani ke aka sabai ba suke wannan da zai daga ya kai wa Allah ba shi ya zo suka ce kuka zo gaban ka sai mu gama ta yake yawa in mun goma goma mu jiwa ta da iyalan mu annabi yace haka imani shawara shi ne mutum ya ta zuwa makaranta domin batiri kamar tadin waya yake abu zuciya kamar batirin waya yake sai ana tashi shi ne amfanin jira samun talibi da ya fi ɗan goji yake ba na zama da mutane shi sai ga in Allah ya taimake ka kana ta gyara fara kai ne na ƙarshe abu to kai yanzu to kake karatu tsawon karatu za a ba ko to Wane mutum? Annabi Aisha ta so sulam ne yake cewa duk wanda na taba tsinewa ko na zage shi ba tare da haƙƙinsa ba Allah ko cikin sarki ka juyan mata abu ki bi gari guri ba tare da hakkin sa ba kamar inda yake cewa mun yi a lokacin ba ka zuwa kasu na zuru to anan da ci bi wuce ya ne bayani akai inda annabi yake cewa wai da wai hak sai da ka ummu irin wannan kalmomin ka gane to irin sa ake magana akai to duk shi ne bi gari guri shi ne muka ce kalma ce ne hakkin sa mu kamar a wurin ne abu ya wuce mutum mota da ta yi ka wani jirgin mota ko wata budurwa ce kai haka take ke yari da yana da kuje ya mara uba a abin da ke irin wannan kalmomin to shi ne yake Allah ka mayar masa abin ya zama lada a gare shi sanata addu'a lada ka ga ni yanzu wallahi ba sai ba ko mutum ya na